الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a gidan wannan talabijin mai albarka na sunna tv domin ci gaba da wannan shirin mai albarka na tarbiyyar yara a musulunci idan yanwa ba su manta ba wannan shine darasi na goma sha hudu kenan insha Allah kuma a wancan satin mun haro zanin mun haro zano haƙoƙin alkur'ani akan al'umma sai lokaci halinsa idan ba manta ba yan mun zano haƙoƙi guda biyu haƙƙi na harko shine muka ce haƙƙul imani wa tasdiq shine haƙƙi na yin imani da alkur'ani da kuma gaskata shi na gaba shine haƙƙul tilawa haƙƙi na karanta sa wanda wannan haƙƙin yana sa mutum ya samu matsayi sosai a wajen Allah maɗaukacin sarki biyan wannan haƙƙin na karatun alkur'ani zai sa mutum daga cikin wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahlullah a hadisi manzo Allah yake cewa inna lillahi ahli na minan nas Allah yana da a cikin mutane wasu mutane wanda nasa ne sabai suka ce manhum ya rasulullah suwaye ya ma'aikin Allah sai ce ahlul qur'an su ne mutanen alkur'ani hum ahlullahi wa khassatu su mutanen Allah ne na musamman kinsa ma'ana na musamman a wajensa kenan wannan sai ke nuna muna biyan wannan haƙƙin zai sa mutum ya kasance daga cikin mutanen Allah abun mamaki shine kowa Allah ne ya halicce sa amma tare da wannan kuma Allah sai keɓance wasu mutane ya ce nasa ne to su waye su ne ma'abuta alkur'ani Allah ya sanya mu a cikinsu kuma ya zo a wani hadisi wanda yake nuna falalar da wannan haƙƙin wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa almahiru bil qur'ani ma as-safaratil kiramil barra wanda ya kware a wajen karatun alqur'ani to za a tayar da shi a lahira tare da as-safaratul kiramil barra sunan wasu mala'iku ne na musamman da Allah ya tanadar masu girma sannan masu karamci masu biyayya ga Allah madaukakin sarki malamai suke cewa ma'anar wannan shine a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ba ma'abota alkur'ani gartakor ma'ana kawan masu gadi wanda za su zan kula da su su ne mala'iku wannan mala'ikun za su gadin su daga wani kintsi da abin da ya kama da haka na tashin alkiyama to su ne ma'ana wannan mala'ikun da ake cewa alkiramil bara wanda za su tashi tare da ma'abota alkur'ani a tashin alkiyama da kaga wasu mutane da 'yan tsaro jami'an tsaro a fagen tashin kiyama to ka san da cewa su ne ma'abuta alkur'ani to don kada wanda yake shi bai kware a wajen alkur'anin ba kuma tare da cewa yana kokari ya ji ban da shi to sai manzo Allah ya ce wallazi yaqra'uhu wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi shakun lahu ajrani wanda yake karanta alkur'ani yana inniya qur'ani yana masa wahala kwaikwayonsa yana masa wahala tuna da sakamako guda biyu yana da lada guda biyu ta wahalar da yake sha da kuma karatun da yake yi ana sai nuna shi alkur'ani karatunsa baya faduwa ƙasa in ma ka iya cikin sauƙi ko ka iya cikin wahala ko ka ma kasa iya ta da cewa kana ƙoƙari to dukkanin wannan zai amfane ka insha Allah haƙƙi na uku yan uwa shine haƙƙu tadabburu wa tafakkur fi ma fi shine haƙƙi na tunani da la'akari da abin da ke a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun shi alqur'ani wani littafi ne da muka sabkar da shi zuwa gare ka mubarakun mai albarka li yadabbaru ayati dan saboda ayi tunanin ayi tadabburin ayi tunanin ayi la'akarin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab dan saboda kuma ma'abuta hankali su yi tunani ma'ana daga cikin manufar alkur'ani sabkwar da shi shine mi a yi tunaninsa a zan lura da wa'azin da yake a cikinsa kenan yana daga cikin haƙƙin alkur'ani a rika tadabburi alkur'ani allah maɗaukakin sarki ma ya zargi mutanen da ba sa tunanin alkur'ani ce afala ya tadabbaru na alkur'an a ma'ala kulubin akfaluha me yasa ba sa tunanin ba sa tadabburin alkur'ani ko kuma akwai marhi akan zukatansu yana daga cikin misali na na tunanin alkur'ani mai girma ya zo a sunna a nke da suna ibn umair rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce ma aisha radiyallahu anha akhbirina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki ba mu labarin abu mafi mamaki da kika gani tare da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yana tambayar wannan sai ta yi shiru sai ya yi mamaki ashe tunani ne take abinda za ta gaya masa sannan sai ta ce lamma kana lailatan minan layali wata ran da dare muna zamne ni da ma'aikin Allah sila da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kala sai ya ce ya aish zarini a ta'abbadun lailata li rabbi wannan daren yau ina so ki bar mini shi ga ubangijina suna zaune suna hira ana jin daɗi da sauran sai ce yau ina so ki bar mini wannan daren in yi ma Allah bauta shi kadai Aisha ta ce wallahi inni la uhibbu la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma sarraka ti wallahi ya ma'aikin Allah ina son in kusance ka a yau ina son abin da yake faranta maka rai ma'ana na so dai a ce na kusance ka amma tun da dai kaga abin da kake so zan bar kai abin da kake so zan hihita abin da kai kake so akan min da abin da ni ke so kace sai ta kyale manzon Allah faƙama fatatahara sun makama yi salli sai ya tashi ya yi tsarki ya tashi ya yi sallah ƙalar ta ce falam ya zalyabki hatta balla hujirahu manzan Allah yana sallah bai gushe ba yana kuka har sai da meke da suna gwiwowinsa suka jike sai da ƙahon suka jike da me suka jike da hawaye sun baka falam ya zalyabki hatta balla lihiyatuhu bai gushe bai na kuka har sai da geminsa ya jike qalat thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-ard yayi kuka bai gushe bai na kuka har sai da inda yake sallah a ƙasa ya jike gaba ɗayansa faja'a bilal yu'dinuhu bi salah sai bilal ya zo yana gayar da shi yana gaya mishi cewa lokacin ta da sallah yayi falamma ra'ahu yabki lokacin da bilal ya isko manzo Allah yana kuka qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah lima tabki wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min ma taqaddama ma ta'akhkhar dan me saka yi kuka bayan Allah ya gafarta maka duk zunubin da kai ka san sakamakon ka shine aljanna qali ti afala akunu abdan shakura ban kasan bazan kasance bawa mai godiya ba ai ko an gafarta mini yanzu ibadar da zan yi ta godiya ce ce laqad nazalat alayya laylata ayatan abin da ya sani kuka shine an sabko a kaina a wannan daren wata aya wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha bone azaba ta tabbata ga dukkanin wanda ya karanta ta bai tunanin abin da ke a cikin ta ba wace ce ayar inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari zuwa karshe gani anan manzo Allah ya koyar da mu a shi kana karatun Qur'ani ka rika tadabburi ka rika tunanin abin da ayar ta kumsa alqur'anin ya kumsa sai dai wannan ba zai taba samuwa ba sai in ka san me sai in ka san ma'anar alqur'anin yana daga cikin abin mamaki a lokacin kiyamun laili zaka gani a yi sallah a kare babu wanda zai kuka amma sai an kawo wajen addu'a sai ka ji ana kuka wai addu'a ita ake ma kuka ga inda ya kamata a yi kuka ba a yi wasa inda mai wanda sai nuna kenan mai yake da suna ba a san abin da ake karantawa ba wannan shine kenan kenan haƙƙi na game na alkur'ani shine tunanin abin da ke a cikinsa ƙoƙarin sanin ma'anansa na gaba shine haƙƙul amalu bihi wal ihtikamu ilai shine haƙƙi na aiki da shi da kuma hukunci da alkur'ani Allah ya cewa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka sauka muku daga ubangijinku menene abi alkur'ani shine ma'ana ayi aiki da shi ayi abin da yace ayi abar abin da yace a bari idan kuma wata shari'a za a yi ya kasance alkur'ani shine abin da za a yi shari'a da shi shi yasa ibn mas'ud yake wa kana ar-rajulu minna idha ta'allama ashara ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amalu bihinna sun kasance idan mutum ya koyi aya goma baya wuce wannan ayoyin sai ya san ma'anansu kuma sai ya yi aiki da su sannan ya ci gaba yace kuma idza sami'ta qawla Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha khairun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to inda kai mai imani ne ka kashe kunnuwanka imma alkhairi za a umurce ka ko sharri za a hane ka a me yake da suna dangane da hukunci kuma da alkur'ani Allah ya zargi wanda ba sa hukunci sai ke cewa afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun shin da hukuncin jahili da hukuncin jahilai za su yi waye kai kyawun hukunci ga waye kai Allah kyawun hukunci idan dai har mutane sun kasance suna da yaƙini kenan alkur'ani shine dace a ce mun yi hukunci da shi a constitution ba ba bibil ba ba da yake da suna ba abubuwan da ake hukunci da su a wannan zamanin kina wannan haƙƙi ne na alkur'ani a yi hukunci da shi haƙƙi na biyar shine haƙƙul istima'u wal insat shine haƙƙi na saurare da shiru yin shiru da saurare ma'ana ya kasance lokacin da ake karatun alkur'ani muna yin shiru muna saurare haƙƙi ne na alkur'ani mai Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun qur'ani ku saurara ku yi shiru in kuka yi haka za a muku rahama wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauraron alkur'ani shi yasa ya zo a hadisin ibn mas'ud ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya alqur'an wanzu Allah ya ce mini karanta mini alkur'ani kultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah aqra'u alayka wa alayka unzil zan karanta maka alkur'anin alhali a kanka aka sabkar da shi kwale yace inni ashtahi an asma'ahu min ghairi ni yana birge ni in ji wannan alkur'anin ga wani na yace fa qara'tu alaihi suratan nisa sai na karanta mai suratun nisa hatta balagtu hasiya na kaifa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ta kaka idan muka zo ga kowace al'umma da mai shaida waje ina bika ala ha'ula'i shahida muka zo da kai a matsayin mai shaida ga waɗannan ya ce faga mazani sai manzon Allah ya mekel suna ya ya zungure ni fa'ida aina wa tazrifan ko na diba ga idanu suna hawaye ganin manzon Allah ya koyar da mu shi yana daga cikin abin da ya dace wata ran ka zamna ka saurari alkur'ani kenan kuma idan ana karatun kur'ani sai kai shiru ka saurara haƙƙi ne na mai haƙƙi ne na alkur'ani na gaba shine haƙƙun difa'u anhu haƙƙun difa'i anhu haƙƙi na bashi kariya shine haƙƙi na ƙarshe ba alƙur'ani kariya ba alƙur'ani kariya ta hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin ba alƙur'ani kariya shine wanda suke karatun alƙur'ani suna zuwa suna hiddo wasu abubuwa da za su iya sama mutane shubuha to ku kuma sai ku kokarin kare alkur'ani ta wannan hanyar daga cikin ba alkur'ani kariya shine ka koyi wani ilimi wanda za ka cira tuwa ta hanyar alkur'ani ma'ana kamar al'ijazu ilmi ma'ana kamar kai likita ne likitoci sun tabbatar da wani abu sai ka zo ka binciko alkur'ani ka ce musu ai gashi musulunci ya tabbatar da wannan tun kamin su sani misali kamar abin da ya faru na turawa a wasu shekaru sun binciko akan cewa sun gano da cewa wata ya taba tsagewa to bayan shi ba akwai wani da ake ce ma ina tsammani maurice peckham ya zo yi bincike akan gawar fir'auna sai ya hudu sanarwa akan cewa a binciken da ya nuna ya ga wannan gawar ruwa ne suka halakar da ita kamar shi yana ganin ya wani babban aiki wanda za a zo a saurara yana faɗin wannan sai ɗaya daga cikin musulmai ya ce masa ai mu wannan kur'ani ya faɗa muna shi tun shekara kusan dubu biyu da suka wuce shekara dubu da ɗari hudu kur'ani ya ba mu labarin cewa ya ba mu labarin ga yadda aka halakar da wannan ya ce me alkur'ani aka gaya mishi ya ce to zai koyi larabci don ya karanta da kansa ya gani tunda bai iya larabcin ba ya je ya koyi larabci har ya zamanto malami da ƙarshe dai wannan dalilin musuluntarsa kenan kun gani irin wannan yana daga cikin ba alkur'ani kariya tura sun binciko wani abu sai ku ce musu ai ga qur'ani yayi bayani akan wannan tun shekara nawa kamar na wata da suka gano ya tsage aka ce musu qur'ani ya bada labarin wannan ga cikin cikin suratul suratul qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kenan shi yasa ya zo a hadisi har yanzu daga cikin ba alkur'ani kariya shine kada ka je da shi a wurin da ana iya a wurin a garin a wurin da ba san darajar shi ba ana iya a wulakantar da shi kamar yadda ya zo a hadisi ibnu umar yake cewa ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanha an yusafara bil qur'ani ila ardil adu makhafata an yanaluhu al adu Musa Allah ya kasance yana hani a yi balaguro da alkur'ani a ƙasan makiya don tsoron kada makiyan su ɗauki alkur'anin su wulaƙantar da shi kamar da ake samu a lokaci zuwa lokaci za ka ji an ce ga wani ga wata ƙasa an tsage alkur'ani ko ga wata ƙasa an kone alkur'ani ko ga wata ƙasa an yi kashi akan alkur'ani da abin da kama da haka wani yanzu billah kenan dole ne idan muka ji labarin wannan mu tashi mu ba alkur'ani kariya mu nuna haushinmu da wannan abu idan za mu iyawa mu yanke alaka da wannan kasar da ta yi wannan ta'addanci ga alkur'ani mai girma duka wannan difa'i ne ma'ana ba da kariya ne ga alkur'ani mai girma idan ba mu yi kuma allah zai kawo yadda za su yi wannan shine kenan kenan a nan za mu dakata a nan muka kawo ƙarshen bayanin hakkokin alkur'ani za mu ci gaba kenan daga inda muka tsaya a cikin wannan littafin na tarbiyyatul aulad insha Allah jaid kenan idan ba manta ba yan uwa a wancan lokacin mun yi bayani na abin da ya shahi mai da suna na abin da ya shahi cewa yana ɗaya daga cikin hanyoyi na tarbiyya shine kula ma yara da karatun alkur'ani su a yi kokari a tabbatar da yaro an koya mishi alkur'ani wanda haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin yara kuma wannan amfani ne ga iyaye idan suka koya ma 'ya'yansu domin su ne na farkon wanda za su fara cin amfanin ma karatun da wannan yaran za su yi to a nan sai malam ya buɗe wata matashiya ta gaba da ke cewa tarbiyyatuhu ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyantar da yaro akan biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa ce min aujadil wajibati ala alwalidain yana daga cikin wajibubbuka mafi girma akan iyaye tarbiyatul abna'i ala ta'atillah tarbiyyan yara akan biyayya ga Allah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga annabinsa sida da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa ta'zimu amrullahi da girmama al'amarin Allah wa amru rasulihi da kuma al'amari na manzonsa yace wa yudhakkar bil ayat a tuna ma yaro da ayoyi wal ahadith da hadisai addalla wanda suke nuni ala ta'atillah akan biyayya ga Allah wa ta'ati rasulihi da kun biyayya ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asan tuna ma yaro hadisai da ayoyi wanda suka yi bayani me yake da suna wajabci na biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin a tuna musu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'ani dakhala aljanna ala adullukum kullukum tadkhulul jannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suke mamaki wa man ya aba ya rasulullah wa zai kiya ma'aikin Allah wa za a ce ma ga aljanna yazo shiga kiya sai manzon Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wani wanda ya mini biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mini to ya kiya ma'ana kama an ce mishi zo ga aljanna ya ƙi tahiya ya shiga kenan wannan me yake nuna muna yana nuna cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce lamuni na shiga aljanna a nan gaba sai ma ce qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa man yuti illaha wa rasuwar rasula duk wanda ya ma Allah da manzo biyayya fa ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to wa'annan suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyyin daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da mutanen kirki wa hasuna ula'ika rafiqa kuma wa'annan su ne mafi kyawun abokai ma'ana madalla da abokai idan suka zance su ne wa'annan dalilin safkar wannan ayar ɗalibai suke cewa wani mutum ne ya zo a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ya murna Allah wallahi ina son ka yadda yadda nake son kaina yadda yadda nake son dukiyata yadda yadda nake son iyalina fiye da yanda nake son iyayena kuma ya manzon Allah in ma ban ganka ba ba na ma jin daɗi yanzu haka ma ina jin damuwar rashin ganinka ne shine na ruwa da gudu na zo a wajenka ni yanzu ma tashin hankali na idan an zo a lahira ina ya za a yi inganka kai da annabi ne kana a cikin annabawa to ina ya za a yi inganga in an zo a lahira yamma manzo Allah ya shiru a wannan lokacin sai Allah ya sabkar da wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya ma Allah biyayya da manzo fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim to wa'annan suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu ma'ana za a tayar da su da su tare da su a yanzu kuma malamai suke cewa daga cikin hanyar su da sabkar wannan ayar shine akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake jima Thauban wanda khadimi ne maula ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya saye sai yantar da shi da manzon Allah yantar da shi ce to dama ba dan asali an kama shi ne akan hanya aka mai da shi bawa sai manzon Allah ya yantar da shi ce yanzu in kana so ka koma a wajen iyalinka ka koma a garinku sai ce a'a ya ma'aikin Allah ba zan koma ba zan zamna tare da kai in yi maka hidima na baka kaina in yi maka hidima matuka kana rayu haka zamna ya tema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima to ya shahara da tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in bai ga manzon Allah ba hakuka yake yi wata ran manzon Allah ya dan tahiya ko da ya dawo sai isko sauban hankalin shi ya tashi duk yara ne sai manzo Allah ya ce masa lahiya sauban ya ce ya manzo Allah ba yunwa ba ce nake ji ba kishirwa ba nake ji ba wai ban da lahiya ba ne ba cikin wata damuwa nake ba a'a kawai abin da ya sani wannan ramar da sauransu da kake gani shine na zamna na yi tunani ne wai idan muka shiga ma idan na shiga ma aljanna ba wuri guda za mu zamna ba jigun ba na haƙurin rashin kusancinka ba na haƙurin nisa da kai bayan wannan kuma da na ƙara tunanin in ma an ce ma ba aljanna zan shiga ba to nan ne ma ƙara nisan zai yi wanda ba zan taɓa ƙara ganin ka ba hal abada a nan ne sai manzon Allah ya karanta mishi wannan ayar duk wanda ya bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai tayar da shi tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki ma'ana wannan ayar mai take nuna mana tana ƙara tabbatar mun da almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wa'inda yake so a ranar tashin alkiyama kenan yana daga cikin abin da zamu kula a wajen tarbiyyar 'ya'yanmu mu sanya musu san Allah mu sanya musu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bali ce wa ta'atullahi taqtadi ifraduhu bil ibada biyayya kuma ga Allah ita take hukunta kadaita Allah da ibada wa adamul ishraku bi da kuma rishin yi masa shirka me biyayya ga Allah kenan shine me kadaita Allah da ibada da rishin yi masa shirka wannan kuma shine dama haƙƙin Allah akan mu wa haqqullahi 'ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayu shine su bauta ma Allah kada su hada sa da komai to wannan shine biyayya ga Allah madaukakin sarki maliki wa taqtadi mahabbatur rasul shi kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hukunta ta'atuhu fi ma amara biyayya yi masa biyayya a cikin abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata shi a cikin abin da ya bada labari washtina buma naha anhu wa zajar da nisantar abin da ya hani a kansa kuma ya tsawa wa Allah yu'badullaha illa bima shar'a kuma wa Allah yu'badullahu illa bima shar'a kuma kada a bauta ma Allah sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ashe shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah shine koyi da shi son manzon Allah shine aiki da abin da ya umarni son manzon Allah shine gaskata labarin da ya bayar na daga cikin abubuwan abubuwan gaibi da abubuwan da hankali baya dauka na gaba shine nisantar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kuma duk abin da za ka yi a addini to ka tabbatar da manzon Allah ne ya koyar a yi wannan shine koyi da manzon Allah shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan son manzon Allah ba gabaki yake ba aikin ka shine yake nuna kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan da zaka zo kana cika duniya da ku ne masoya manzo ku ne masoya kaza idan dai har ya kasance aikin ka bai nuna haka ba to karya kake yi wannan shine kenan ta'sul ilaha wa anta tas'um hubbahu zaka cewa kana son Allah kuma kana kana saba masa zaka cewa kana son manzon Allah kuma kana kana saba masa ba haka ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali kana da budurwa ta ce tana son ka amma sai kasance duk abin da kake hana shi take yi abin da baka so shi take kokarin yi da Allah tan wannan a gaskiya ne tana son ka ko da ta faɗi ga baki aikin ta ya nuni ya karyata wannan wannan shine kenan ya kasance muna son manzon Allah hiye da kowa hiye da komai me ya son manzon Allah hiye da komai zaka iya kabata da kowa zaka iya kabata da komai akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine son manzon Allah hiye da komai hiye da kowa sawataran umar ya zo umar ya ce ya manzan Allah wallahi ina son ka hiye da kowa ban da kaina ya manzan ce la ya umar a'a ba ka yi imani ba ya ce ya manzan Allah ina son ka hiye da kowa ta ma kaina sai manzan Allah ya ce masa al'ana ya umar yanzu ka yi imani ya kai umar a lokacin magabata an yi wata mata daga cikin banu dinar an ji a wajen yakin ohud kusan yakin ohud yaki ne wanda sahabbai sun sha wahala sosai wanda an ci sahabbai da galaba a wajen wannan yakin allah ya sharafta sosai bayan an dawo daga wannan yakin an tinkaro madina sai wata mata ta hoto tana zakuwa ta ce ina manzon allah sai aka ce mata kashi sai haƙuri ai an kashe miki mijinki ta ce ina manzon allah ce mata kashi ai sai haƙuri an kashe ma'aikinki ina manzon Allah ce kash sai haƙuri ai an kashe iyayenki ina manzon Allah ai sai haƙuri kash an kashe ɗanki ta ce ina manzon Allah ni ku nuna mini manzon Allah ce a manzon Allah yana raye ce yana raye ka ce mata iya yana da ce bata yarda ba ina a nuna mata shi aka zo aka nuna mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alhamdulillah kullu musibatin ba'daka jalalun ci godiya ga Allah duk wata musiba in dai ba kai ta shahaba to ba komai bace wannan shine gaskiyar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar bata damu ba da wayan duk da kashe mata amma dai tunda dai ba kashe manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ita yadda da komai to haka kamata mu yi ta son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan yi musu salati yawan yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan shi ne kenan maliki cewa wa yahdhar min al-ma'siyati wa yuhadhdhar min al-ma'siyati lillahi wa lirrasul a ja kunnan yaro game da saba ma Allah da kuma saba ma manzon Allah wa annaha sababun lidukhulin nar a nuna ma yaro cewa saba ma manzon Allah saba ma Allah da manzo ke jawo fadawa a cikin wuta qala ta'ala Allah madaukake na cewa yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar ranar da za a juye huskokin su a cikin wuta ya kuluna suna cewa ya laitana ya kai canmu a ta'an Allah wa a ta'anar rasula da mun sani mun yi Allah da manzo biyayya ana wannan Allah yana bayani yan wuta ne da aka jefa su a cikin wuta ko kuma aka nuna musu wuta duka dai a wannan lokacin za su yi cizon yatsa su yi da na sani yau malayan fa'un nadam a ranar da da na sani da cizon yatsa ba za ta yi amfani ba su ya Allah ina ma a ce a duniya mun yi ma Allah da manzon Allah biyayya Allah yake cewa ayan mala yake cewa wal yakun al walidani qudwatan salihatan lil ibni iyaye su kasance abun koyi nagari ga yaro fimtithalihi ma li amrillah a wajen koyi a wajen bin umarnin Allah wa amrul rasul da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina iyaye dole sai sun kasance abin koyi ga yaro kuna umurtar yaro yi ma manzon Allah biyayya to ya ko kuna yi kuna umurtar yaro ya nisanci sabon Allah to ya kuna nisanta kuna umurtar yaro da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar kun ne masu yi wannan shi zai sa me yake da suna abinda kuke koya ma yaro ya yi amfani ma'ana abinda kuke koya ma yaro ya yi aiki da shi na mai yake da suna girmama alkur'ani na girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da kuma sonsa kinan nan malam ya zo bayani ƙarshen bayanin koya ma yaro son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da son Allah maɗaukakin sarki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa yaro mutum ne mai yawan tambaya yaro zai iya tambayar ka wai don me yasa ake san idan me yasa yake dole mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kullum kuma tsamana mu so manzon Allah mu so manzon Allah alhali ba mu ganin sa alhali mu san sa an gane da kyau ko to irin wannan yana da kyau kenan uba ya san dan me yasa ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko uwa ta san wannan dan ko wataran yaro ya tambaya ta gaya mishi ba ma yaro ba hatta wani babban ma bai san wai dan me yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa idan wani abu al'amari ya faru na cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan musulmai suka tashi suna nuna bakin ciki da wannan da hada da wannan sai su da cewa kuji mutane game da son muhammadu sun makamce kaza da kaza to don san waye bane muhammad kin sallallahu alaihi wasallam kenan don me yasa muke son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na farko لأن ربنا سبحانه قد أرسله رحمة لنا domin shi ne wanda Allah ya turo ya kasance rahama a gare mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ce Allah ya turo sai zuwa gare mu shi ne wanda ya zo ya hudda mu daga duhun da muke na jahilci daga duhun da muke na eh, me da suna na sabon Allah daga duhun da muke na kahurci muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba face rahama ce ga talikai al'alam kullu ma si wallah ina manzon Allah rahama ne ga aljannu rahama ne ga mutane rahama ne ga dabbobi da tsuntsaye to abin da yake rahama a gare ka me yasa ba za ka so sa ba wannan shine kenan shi yasa da Allah madaukakin sarki yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لقد أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم dan aiki ya zo muku daga kawunanku wanda yake mai tausayinku duk abin da yake baku wahala baya son sa kinan wanda yake tausayinka yake son ka ya kamata a cike ma kayi mai kason shi kaso shi muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu yuhibbuna wa yad'u lana manzo Allah yana son mu har yana mana addu'o'i wata rana aisha radiyallahu anha suna zamna a tare da manzo Allah suna cikin hindari ta ce ya rasulullah ud'ullah hali ya ma'aikin Allah imini addu'a fa qala sai manzo Allah ya ce Allahumma ighfir li aisha ma taqaddam min dambiha wa ma ta'akhkhar ya Allah ka gafarta ma aisha abinda ta gabatar na zunubinta da abinda ta jinkirtar wa ma asarrat wa ma a'lanat da abinda ta boye da abinda ta bayyana sai aisha ta yi dariya har sai da kanta ya faɗi a kan cinanunta ma sai ta sadda kai sai masu Allah ya ce mata a yaso ruki du'a'i addu'a nan da na muke ta miki daɗi ne kin ji daɗin wannan addu'ar fakala sai ta ce wa mali la yasuru ni du'a'uk ya manzo Allah me yasa addu'ar ka ba za ta birge ni me yasa ba zan ji daɗin addu'ar ka ba fakala sai manzo Allah ce wallahi innaha la du'a'i li ummati fi kulli salah na rantse da Allah wannan ita ce addu'ar da nake ma al'umma ta a kode shi a cikin sallah Allahu akbar ka ji ko iyaye ke gare ka wallahi duk yanda za a yi wata ran sai ka yi sallah baka musu addu'a ba to manzon Allah babu sallar da zai yi face yana bi yana muna addu'a dan san da yake muna to me yasa ba za mu so sa ba nuhibbuhu li'annahu baka fi dunya min ajlina muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya yi kuka a nan duniya don tausayin mu kuka a nan duniya don tausayin mu ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al'as ya ce maza'ala sallallahu alaihi wasallam watan ya karanta faɗin allah maɗaukakin sarki game da annabi ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya allah wannan al'ummar sun batar da diya daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni shine nawa wanda bai bi ni ba kotan ka azabtar da shi da kuma fadin Isa alaihi salam in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba to dama bayunka ne sun cancanci haka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kuma ka gafarta musu to dai dama kai ma mai mabuwayi ne mai hikima manzo Allah dai karanta wannan ayoyin farafa ayadai sai ya daga hannayensa wa kala sai ce Allahumma ummati ummati wa baka ya Allah al'ummata al'ummata ya kuka ma'anan wannan wai shine da manzo Allah ya karanta abinda annaba za su ce game da al'ummomin su ya Allah in ka azabtar da su to in kuma ka yahe musu to an gane ko to shine sai manzo Allah ya ce a shi ba haka sai ce ba shi dai al'ummar sa shi bai ma ka zance azaba amma al'ummar sa rahama me yake nuna tsananin soyayya da manzon Allah yake ma al'ummansa babu wani annabi da yake son al'ummarsa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ta kuka manzon Allah yana ta kuka fa qala Allahu azza wa jalla daga can sama sai Allah madaukakin sarki ce ya jibril ya kai jibril idhab ila muhammadin kaje a wajen muhammad rabbuka alam tare da cewa Allah shine mafi sanin haka fasalhu ka tambayi sa ma yubkik kukan me kake yi tare da cewa Allah ya sani me yake sa ka kuka kukan me kake fa atahu jibril alaihi salatu wassalam fa sa'alahu sai zo wajen jibril zo wajen manzon Allah ya tambaye sa manzon Allah ya bashi labari bima kala da abin da yace wa huwa a'lam ma'ana da yazo ya tambaye manzon Allah manzon Allah ya bashi labari yace shi ma'aikar jibril ya gaya wa manzon Allah ya gaya ma Allah madaukakin sarki fa qala Allah sai Allah ya ce ya jibril ya kai jibril idhab ila muhammadin ka je wajen muhammad faƙul ka ce inna sanurdi ka fi ummatika wala na so'uk za mu yardar da kai a cikin al'ummarka ba za mu munanta maka ba game da al'ummarka allahu akbar don me ba za mu so ba alhali ya yi kuka a duniya don saboda mu nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu kad afda nafsahu min ajlina muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don saboda ya sadaukar da rayuwarsa don saboda mu e don saboda mu ya sadaukar da rayuwarsa babban misalai akan wannan shine abin da ya faru a ta'if abin da ya faru a uhud a ta'if labari ne shahararre yanzu allah ya tahiya a ƙasa daga ta'if zuwa daga makka zuwa ta'if kilomitar masu yawa a ƙasa ko abin hawa baya da don ya kira su zuwa ga su musulunta da ya je kira su karshe mai suka saka masa da shi shine suka tattaro yaran gari da 'yan banzan gari aka tattara ana ta jihon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na tahiya suna jihonsa da shi da Zaid zaid ya rihi ba ya rihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dutsi ya bar samun manzon Allah ya same sa karshe sai da zaid ya hwadi ya some suka yi ta jihon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tahiya bai gudu ba sai da suka shi ma manzon Allah ijiyar kafa a nan manzon Allah ya hwadi ya kasa tahiya a lokacin yaran suka kyale sa manzon Allah na jina jina a cikin wannan yanayin sai ga mala'ika jibril ya zo da mala'ikan duwatsu ga mala'ikan mutuwa ga mala'ikan duwatsu nan ka umurce sa idan kana so dutsen nan guda biyu manya-manya da suka kewaye garin ta'if ka umurce sa ya haɗe su ya juye musu wannan duwatsu amma da ƙarshe mai manzo Allah ya ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man la yushriku bihi shay'a ni ba wannan nake so ba abinda nake fata shine Allah ya shiryar da su Allah ya hutar daga cikin tsatsansu wanda za su bauta ma Allah ba su hada su da komai Allahu akbar ga dama ta samu ta ramuwa amma manzo Allah me yace a'a abinda yake so dai Allah ya shiryar da su a ranar yakin Uhud an washe ma manzo Allah kai shurja fi ra'sihi wa kusirat ruba'iyatuhu an kwashe masa kai an zubda masa haƙura amma me yake yi yanzu Allah yana goge jini daga huska sai yana ce Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na busu sani bane Allahu akbar wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za mu so sa ba me yasa ba za mu so sa ba bayan wannan tausayin da yake muna bayan sadaukar da kan shi da yi don saboda mu nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam لأنه قد أكرمنا بدعوته المستجابة muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya girmama mutum a nan duniya da addu'arsa karfafa ya zo a hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha kowanne annabi yana da addu'a guda da Allah ya basa wanda zai a nan duniya a karba masa wanda zai a karba masa ma'ana kowanne annabi Allah ya basa addu'a ta musamman yayi a biya masa bukatansa ya ce kowanne annabi ya yi tasa tun anan duniya ya ce wa uridu an akhtabi a da'awati shafa'atan li ummati fil akhirah amma ni tawa addu'ar ina so in ɓoye ta in aje ta don ta kasance ceto ga al'umma ta a ranar tashin alkiyama wanzu Allah ya aje tashi addu'an ba dai shi amfani da ita ba don ya amfani al'ummarsa da ita نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه يحبنا أكثر من حبنا لأنفسنا muna son manzon Allah dan saboda yana son mu hiye da yanda mu karan kanmu ma muke son kanmu me Allah yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim shi sai yazo a hadisi ma da kansa manzon Allah sallallahu alaihi hadisin bukhari manzon Allah yake cewa ma min mu'minin illa ana aula bihi fid dunya wal akhirah babu wani mummuni face ni cancanta da shi a kan kansa a duniya da lahira face na hi son sahiye da yin da ke son kansa a duniya da lahira sai manzo Allah ce ikra'u in shi'tum ku karanta in kuna so ga dalili na cikin alkur'ani annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi cancanta ga mumunai da kawunan su ma hiye da kansu ma'ana annabi ya yana son mumunai hiye da su yanda ma suke son kansu dai akwai wanda ba ya son kanshi domin duk wanda zai abin da zai iya jewa sha'awata baya son kansa wannan shine kenan sai Allah madaukakin suke cewa manzo Allah yake cewa fa ayyuma mu'minin mata sai manzo Allah ya ce duk wani mumuni idan ya mutu wa taraka malan ya bar wata dukiya falyarithuhu asabatuhu man kanu to danginsa su gade sa ko suwaye wa man taraka dainan wanda ya bar bashi au dayahan ko kuma marayu falyati ni to a zo mini da shi fa ana aula fa ana maulahu to ni ne zan jibince sa ma'ana idan mutum ya mutu dukiyarsa haraba magada bashin da ake biyansa wanzu Allah ya ce shi zai biya masa ɗiyansa da ya bari marayu a kawo su shi zai kula da su Allahu akbar wannan shine kenan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah ya yi son mummunai yadda da suke son kansu domin duk wanda yake kwaɗayin ka shiga aljanna tabbas yana son ka wannan shine kenan nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu yashfaqu alaina daga cikin abin da ya samu ke son manzon Allah dan saboda yana tausayin mu a koda yaushe daga cikin wannan shine wurare da yawa zaka gani Allah zai dora mana wasu abubuwa masu wahala amma sai manzon Allah ya kokari a sauƙaƙa mana su sallah hamsin aka dora muna amma manzon Allah ya yi ta neman sauƙi har sai da suka yi guda biyar so da yawa manzon Allah yana so ya yi wata ibada ko kuma ya me yake da suna manzon Allah so da yana so ya yi wata ibada ko ya dora mana wata ibada amma idan ya tunanin za ta yi wahala akan musu ya wasa gani babban misali shine kun ga lokacin lokacin azumi tarawihi sallar tarawihi wanzan Allah yana so ya yi tarawihi a masallaci tare da sahabbai amma sai ya ƙi don saboda tsoron kada a zo a fallanta muna ita a ga wannan tausai ne ko ba tausai ba tausai misali ke cewa lola an ashuka ala ummati la amatuhum bisiwak ba dan in tsananta ma al'ummata ba da na umarci su da yin asuwaki ba dan in tsananta ba sai nuna kenan me baya son abin da yake mi yake muna tsanani ashe duk wanda zaka ji yana cewa addini akwai tsanani kaza da kaza to wallahi bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai ji tsananin sa a cikin addini to asali ba tsanani bane yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra babban misali shine azumi da muka yi azumi da muka gabatar Ramadan ya wuce ba wai wahalar bace Allah yake nuhi a cikin azumin a'a me Allah yake nuhi shine wannan imanin da zai samu muna wanda imanin shine zai kai mu ga shiga aljanna shi yasa yana ɗaya daga cikin ka'idodin malaman maqasid suke cewa al-mashaqqatu natijatu min at-taklif laysat maqsudatan bi dhatiha duk wahalar da ka gani a cikin ibada to ba wahalar bace ake so ka sha akwai wani amfani da ake so ka sha sallah asuba an ce kai akwai wahala ko ka tashi ka yi sallah da sauransu to ba wahalar bace ake so ka sha a'a imani ne ake so ya karu wannan shine kenan na gaba shine nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam li'anna bi hubbihi yunalu mahabbat Allah muna son manzon Allah domin sai mun so sane zamu kasance masu son Allah madaukakin sarki Allah ya sako kalubale ga Yahuda da suka ce nahnu abana'ullah wa ahibba'u mu ne diyan Allah masoya Allah sai Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ma manzon Allah ka ce musu inda gaske ne suna son Allah to su bi ka Allah zai so su an gane ko idan ba ta yiwa ka ce kana son Allah amma ba ka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali wasu daga cikin me ke suna wasu daga cikin alfida qudalla wanda suka bace da sunan kuma su musulmai ne misali yan kala kato da ba su aiki da maganar manzon Allah babu ruwansu da manzon Allah karkariya ce wai su sai Allah suke sai qur'ani ga su kawai suke aiki da shi ya za ka yi aiki da alqur'ani ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda shine ta hanyar shine ka samu alqur'ani da misalin yan shi'a gani dukkanin su kenan ƙarya ce duk wanda zai ce yana son Allah baya son manzon Allah to ƙarya yake baya son Allah domin Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na gaba nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu wasafana bi annana ikhwanahu muna son manzon Allah domin ya siffanta mu da cewa wai mu ƴan uwansa ne Allahu akbar bari in karanta muku hadisin hadisi ne mai daɗi sosai daga Auf dan Malik yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lana yawma wata rana manzon Allah ya ce muna laitani laqitu ikhwani ina ma a ce na haɗu da ƴan uwana kulla muka ce ya rasulullah awalasna bi ikhwanik ya ma'aikin Allah shin ba mu bane ɗan uwanka amanna bik mun yi imani da kai wa hajarna ma'ak mun yi hijira tare da kai wattaba'naka mun bi ka wa nasarnaka mun baka cin nasara wa saddaqnaka kuma mun gaskata ka abubuwa guda biyar qala bala yace eh haka ne haka ne abin da kuka faɗi ya kyale sai suka ƙara tambayawa ya kyale sai ga na uku sai manzo Allah ce eh haka ne walakin ikhwani sai dai 'yan uwana alladina ya tuna min ba'adi su ne wanda za su zo a bayana yu'minu na bi ka imanikum suna imani da ni kamar da kai imani da suna imani da ni kamar da kai imani da ni wa yuhibbunani ka hubbikum suna sona kamar yadda kuke sona wa yansurunani ka nasrikum suna taimakona kamar yadda kuke taimakona wa yusaddiqunani ka tasdiqikum kuma suna gaskata ni kamar da kuke gaskata ni fayalaitu fayalaitani laqitu ikhwani ina ma a ce na haɗu da ƴan uwana kaji manzon Allah yana mi yana shauƙin wai a ce ya haɗu da mu mu da mu gansa kun muna son sa wannan wata falla ce ta musamman a wani hadisi ma yake cewa min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali daga cikin mafi tsananin al'ummata wanda nake so su ne waɗanda za su kasancewa a bayana suna so na ɗayansu ma yana gurin ya ganni ko da a ce ku ya ba da gaba ɗayan dukiyarsa ce da iyalinsa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah yana kulawa da mu a kowanne yanayi shi yasa zaka gani wurare da yawa a ta alayya idan manzon Allah zai rago biyu yake sai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai layya idan yayi layya ya yanke guda sai ya ce Allahumma hada an ummati jami'an ya ce wannan ya ya Allah na yanke shi ne na al'umma ta gaba ɗai daga cikin waɗanda ba samu suka yi layya ba ka jiwa kai talaka da baka yi layya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunawa da kai a wajen layyarsa tun kahin mami tun kahin ka zo a duniya muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tashin kiyama kowanne annabi nafsi nafsi yake ta kaina ta kaina nake amma shi kuma manzon Allah me yake ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata kowanne annabi ta kan shi yake amma shi manzon Allah wa yake ta al'umma sai yake Allahu akbar muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda ya damu da mu duk wani alkhairi yana kokarin ya ga ya nuna muna shi la khaira illa dallana alai wala sharra illa hazzarana min babu wani alkhairi face ya nuna muna shi babu wani sharri face ya ja kunno mu akan sa daga cikin son alkhairin da manzon Allah yake muna shine wataran ya zo a cikin wata Imam Malik an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun al'ummansa sai ya ga shekarun ma baina 60 ila 70 shekara daga masu shekara 60 sai masu shekara 70 kaɗan ne ke wuce shekara 60 hankalin manzon Allah ya tashi ce ya Allah wannan shekarun da aka ba al'ummata ba za su ishe su su yi abin da zai tseratar da su a gaban ka ba bayan al'ummin da suka gabanta a suka gabata akwai wanda ake ba shekara 500 akwai wanda suke yin shekara 1000 wai kanana kanana su ne su ne suke shekara 200 shekara 300 su ne wanda suke kanana to ya manzo Allah shekara 70 shekara 60 a wannan lokacin me yake da suna fa'atahu Allah lailatul qadr sai Allah madaukakin sarki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadri wanda idan mutum ya yi sa yana daidai da shekara 80 da uku muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ni'imar da muke takama da ita ma na tamatta'u bihi min ni'matil islam allati hiya a'zamun ni'am hasalna alaiha bi wasitatihi sallallahu alaihi wasallam muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ni'imar da muke takama da ita wuri tace mafi girman ni'ima ma'ana ni'ima ta musulunci mun same ta ne ta hanyar sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan shi ba da cikin kahorai muke da ba dan shi ba da muna daga cikin wanda suke yanke ɗiyansu dabarin shi ba da muna daga cikin masu bautar gumaka dabarin shi ba da muna daga cikin mashaya dabarin shi ba da muna daga cikin matsafa dabarin shi ba da muna daga cikin mai yawa masu bautar aljannu shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima da yake wake manzo Allah sallallahu alaihi cewa nabiyun atana ba'da ya'sin wa fatratin min ar-rusuli wal awthani fil ardi tu'badu فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد يكتوى شي محمد صلى الله عليه وسلم wani annabi ne da ya zo muna a lokacin da babu abin da ake bauta a duniya in ba gumaka ba shi ne manzo wanda ya zo a lokacin da yara mata ba su da incin kansu yanka su ake a lokacin da giya ita ce ruwan sha a lokacin da wasa shine hada da kisa da tayar da hankali yake fa amsa sirajan mustaniran wahadiya sai ya waye gari ya maraita ya kasance hitila mai haskawa hitila wadda take haska muna a cikin duhu na jahilci don mu ga haske na ilimi hitila wadda ta haska muna duhu na shirka ta hasko muna duhu na tauhidi hitila wadda muna a cikin duhu na mummunan ɗabi'u ta hasko muna da kyaukyawan ɗabi'u wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci musosa hiya da komai ya cancanci a ce mun hihita abin da yake so hiya da abin da mu muke so ya Allah ka kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sanya ma ƴaƴanmu mu koya ma ƴaƴanmu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa rayuwarsu ta yi albarka muna fatan da muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله